ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin kibarsa ya ƙara haɗa mu a daidai yau a yammaci na ranar laraba 29 ga watan shawwal wanda yake 1445 wanda ya daidai da takwas ga watan mai shekara 2024 a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam ya keɓe ta domin ya bayani akan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka fi su da kyautatawa muna babin imani insha Allah za mu ƙara jawo wannan baki din sanakon mu fassara abubuwan da suka mana saura a wannan babi insha Allah mala yace wa annal imana qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ما ليتي وأن الإيمان دكتين أبن أهل السنة سكي إجماعي أكنسا شيني قول أن الإيمان تيوى إيماني قول باللسان مغانا تي تفاتا باكي مغانا تي تهرشي وإخلاص بالقلب كما أنسان تاوى زوتيا يعني أنا أنسان تاوى زوتيا وعمل بالجواري كما أيكي ندقى بي يزيد بزيادة الأعمال الإيمان ينك أروان أروان أيكي داء wa yanqusu bi naqsiha kuma yana tawaya da tawayan aikin da'a wa yakunu fiha naqsu wa biha ziyada sai ya zama ayyukan imanin duka akwai wato tawaya akwai kari wala yakmulu qawlul imani illa bil amal ce mutum ya ya faɗi imani a magance ba zai isa ba sai ya yi aiki wala qawlun wa amalun illa bi niyya kuma ba zai in yi aikin ya kuma ya aiki kuma ya faɗa da bakinsa wannan ma ba zai cika ba sai yayi niyya wala qaulun wa amalun wa niyya illa bi wafaqati sunnah sannan kuma idan yayi a magance in yayi a aikace yayi in kuma ya kudirce ikhlasi a zuciyarsa wannan ba zai yi masa ba sai ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan sati abinda muka yi magana shine mun yi magana akan wato imani cewa wato yana karuwa yana raguwa kuma wato al'amalu salihah dakhilatu fi musamman iman wato ayyuka na gargaru sun shiga abinda wato magabata suke kira su imani idan kai sallah kai imani idan kai azumi kai imani idan ka ce la ilaha illallah kai imani idan ka faɗi kyakkyawan magana kai imani in ka ce subhanallah kai imani in ka ce alhamdulillah kai imani waɗannan duk sun shiga abin da ake malamai ke kira imani mun kuma yi magana akan wato wasu daga cikin magabata da aka samu sun sami zamiya a wannan babi irin su an-nu'man ibn thabit abu hanifata alaihi rahmatullah wanda ya rasu 150 bayan hijira abu hanifa ce shi da wasu daga cikin magabata a sun yi abin da ake kira irda'ul fuqaha ko murji'atul fuqaha shine yayin da suke cewa wato imani shine wato gaskatawan zuciya da kuma wato fada da fatan baka wato kawai su in ka ce la ilaha illallah da baki kuma ka ba da gaskiya shikenan kai zan mumuni amma wato aikin gabai ya fita cikin abin da ake kira imani kuma ce wannan ba daidai bane malamai da yawa duka sun yi rubutu akan wannan wannan wato aqidar ba gida ce ta magabata na gari ba amma dai shi Abu Hanifa da ire-irensa mutane kirki suka samu zamiya a wannan babi a mazhabin mu gami da su shine burukan musu gafara mutu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya karba abin da suka yi Allah ta'ala ya kauda kai daga abin da suka yi na kuskure to shi wannan shi ne abin da ake ruwaitowa abin da muka faɗan da cewa imani a magance yake a aikace yake kuma yana karuwa yana rubuwa wannan shi ne magana na imam malik wannan shi ne magana na imam malik imam malik ya bi sauran manya-manyan malamai na gargaru akan wannan babi ijma'in malamai da cewa imani a magance yake a aikace yake kuma yana karuwa yana rubuwa wannan shine magana na Imam Malik kuma shine magana su Shafi'i shine magana su Imam Ahmad shine magana dukkan magabata wanda wanda muke koyi su a wannan al'umma akwai Imam Lalaka'i ya fitar a cikin i'tiqadu ahli sunnati wal jama'a yana da littafi da yayi akan aqidan ahli sunna wal jama'a yake ruwatowa da sanadin sa zuwa ga Imam Shafi'i Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i yake cewa wa kana al-ijma'u min as-sahaba ijma'i ne na sahabbai والتابعين من من بعدهم da kuma wanda suka bi su da kyautatawa bayan sahabbai mimman adrakna a wanda mu ma muka riske su daga cikin malaman mu annal imani cewa imani qaulun a magance yake wato in ka in kai magana zaka ka faɗa kace la ilaha illallah ka faɗi imani wa amalun kuma akwai aiki a imani aiki ayyuka na gabbai su ma sun shiga cikin abin da ake kira imani wa niyyatun kuma niyya ma ka tsanta ma Allah bautanka ka yi shi dan Allah wannan ma shi ma imani ne la yajzi'u min ath-thalathati 'ala al-akhar dayan ba zai wadatar ka tabbatar da daya ka tabbatar da biyu ba ba zai ba zai wadatar ka tabbatar da biyu ka tabbatar da uku na uku ba sai ka tabbatar da uku su mutum idan ka yarda da guda biyu baka yarda da daya ba to bai cika ba in ka yarda da biyu ka baka yarda da daya ba to bai cika ba in ka yarda da daya sauran guda biyu sai baka yarda da kuma shi ma wanda duka bai cika ba shine imamu shafi yake cewa la yajzu min ath-thalathati 'ala al-akhar dole kai da imani daga zuciya farko tukuna ka ga miƙa ma ubangiji wuyanka sannan kuma ka galgata abin da ya faɗa ka yi imani da shi kana da yaƙini da kanka cewa sannan kuma kana da ikhlasi wannan shine imanin zuciya sannan kuma sai an ji ka faɗa dole a bakin ka in an ji ka faɗa ka ce kai musulmi ne kace ni musulmi ne la ilaha illallah to ka zama mu'mini kenan to kuma sai an ji kuma kana ayi kuma a aikace sallar nan azumin nan zakka nan sai an ga kana yi idan baka yi ima wannan to imanin ka fa da sauran magana bai cika ba wato bai isa ba ba zai yi ce ka daya da bi ba kawai ka yi guda daya ko kuma ka bar daya ko ka ce zan yi guda biyu in bar daya ko zan yi guda daya in bar biyu zuwa nan bai zama ya isan maka ba muka ce wannan shi da akidar ta imamu malik mun fara kawo imamu imamu shafi'i saboda a fahimci cewa wannan akida ce ta ijma'in malamai malamai duka sun daukacin malamai daga sahabbai wanda suka fi su da kyautatawa duka sun riga sun tabbatar cewa imani a magance ki a aikace kuma yana karuwa yana raguwa to kuma wannan shine wato aqida ta Imam Malik kusan Imam Malik da ma ba da wani aqida da ya dace da shi sai wannan saboda shi ya tashi ne a Madina akwai ana ruwaitowa daga Imam Malik ire-iren wannan aqidu da yawa amma na zaɓi ruwaya da ake yi Salih ibn Ahmad ibn Hanbal da shi da dan uwansa Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal a kitabus sunnah suke ruwaitowa daga dukkan su bi daga babansu suna ruwaitowa daga babansu Ahmad ibn Hanbal yake cewa qala haddathana Surat ibn Nu'man Surat ibn Nu'man ya ba mu hadisi qala akhbarani Abdullah ibn Nafi' Abdullah ibn Nafi' as-Sa'id ya ba mu hadisi qala yace wannan almajid Malik kana Malik yaqulu Imam Malik ya kasance yana cewa ana mu'minun ni mu'mini ne kaga ba ana ta magana mu'mini insha Allah ko zace insha Allah ba shi kaga ya ce ana mu'minin abin sa wa yaqulu ya ce al-imanu qawlun wa amalun imani a magance ki kuma a aikace ki imani akwai shi a magana sannan kuma a aiki akwai shi wato a aiki nan da yace qawlun wa amalun yana maganan al-amal akwai amalun qalbi akwai kuma amalul jawari wannan magana salon da magabata in suka dama su dubu ne su ce qawlun wa amalun su shiru suna magana idan ka faɗa da baki sannan kuma akwai aiki na zuciya kuma sannan kuma akwai aiki na gabbai wa yaqulu kuma yana cewa kallama Allah Musa Allah ta'ala shi da kansa shi ne ya magana da annabi Musa bayan Musa ya ji ya ji wata magana ce na wani ubangiji ba a'a maganar ubangiji shi da kansa yace wa yastadhi'u qawla man yaqulu kuma yana wato muna na magana mai cewa alqur'anu makhluqun cewa qur'ani abin halitta ne ka san ana ta cewa malik ya ce qur'anu makhluq ko ghayr makhluq ko ya yi shiru ya yi tawaffi wannan duk wanda ya faɗa ka bai san tawkila ta imam malik ba imam malik ya ce al-qur'anu makhluq wa yasabbihu qawla man yaqulu al-qur'anu makhluq yana wato munana mai cewa qur'ani halitta ne ɗayan biyu ne ko da sabon halitta ko a sama wanda ya halitta idan bai zama halitta ba to ya zama in bai zama halitta ba ya zama kuma sifa ta ubangiji kenan saboda haka ba zai yi ka ce wai ni ba zan ce makhluk ko gairu makhluk ba shi ba tawakkufi a wannan wasu malamai suna ganin imanin ka ne ke rawa da hankali Allah ya kyauta qala imam malik yace yud'u darban hatta yatuba ka san shi akwai shi da ladabi yake cewa duk wanda yake cewa qur'ani abin halitta ne to a ji a kama shi a a mushi dukan tsiya har sai ya tuba yud'u darban a mushi duka har sai ya tuba wa qala malik imam malik ya ce Allahu fis samai Allah yana saman sama ta duk ba kan wannan akidar gimgi mu bane a ce malika to malik yace Allahu fis samai wa ilmuhu fi kulli makan kuma ilimin sa yana ko ina la ya halu minhu shay babu abin da yake boye ma ubangiji wannan isnadin sa isnadi ne sahihi ayi hakuri zai magana kan isnadi saboda akwai masu wani tada wato wani kayan baya game wannan isnadin wannan magana ko za akwai abubuwa da ya faɗa da yawa wanda bai daidai da ra'ayi ba to wannan isnadi isnadi ne sahihi wanda shi wannan Surais ibn Nu'man abuntacce ne Abu da ya wasaka shi Al-Izbi ya wasaka shi Ibn Hibban ya wasaka shi An-Nasa'i isa laysa bihi ba'as Imam Al-Bukhari yana riwaya daga wajen sa shi kansa a cikin sahih littafin sa kaga wani yana nuna maka Imam Al-Bukhari ya yarda da shi da hayya ya ya fitar da shi a cikin wato abin da yake littafin da kira sahih sannan kuma ya ya ruwaito daga wani daga wajen sa ya ruwaito daga wani malamin sa da kuma da shi wannan malami na Surais ibn Nu'man sauran ashabu sun sun fitar da hadisin sa dan haka wato ifika ne abu da ce ne da haka kaga daga Ahmad Ahmad ma wata tambayar sa Imam Ahmad bin Hanbal ba wai tambayar sa waye sai ya tambaye shi adalci sa ai ba wanda isa daga nan kuma sai a je Suraj ibn Nu'man to daga nan sai a tsallaka wajen Abdullah ibn Nafi as-Sayyid Abdullah ibn Nafi as-Sayyid ya daga cikin manyan manyan almajirai Imam Malik yana daga cikin wato wanda suka haddace ra'ayin Imam Malik da Imam Malik ya rasu yana daga cikin waɗanda suka zauna a kujerar malik suna ba ta fatawa to ba magana ce na wani yana rawaito abin da shi bai sani ba yana rawaito abin da ya san malamin su ga aqida su ce akwai ya da zuci imam malik da zumta mai yawan gaske kamar da imam ahmad yake faɗa da ibnu sa'd a tabaqat kuma a ruwaya hadisi idan ya rawaito hadisi hadisin sa hasan ne hadisin sa wato mai kyau ne saboda shi saduq ne yakan ta samu dan wato dan rauni a wasu a wasu abubuwa da ya haddace amma ba abin da yake ruwata daga imam malik ba magabata duka sun wata kashi irin su wato ibn ma'in an-nasai al-ijli ibn hibban abu zura yake cewa la ba'sa bihi ba ne akwai magana da imam ahmad su suka yi da shi da abu hatim da al-bukhari ibn ali gami da haddansa duka kuma sun yi tufadi akan cewa mutumin kirki kuma ya haddace labarai to wannan ana magana hadisi sa ne wato a dungule ba ana magana abin da ya fito daga imam malik ba ana magana hadisinsa amma ba wai wanda ya rubuto daga Imam Malik na ra'ayinsa ba abin da ya rubuto daga Imam Malik na ra'ayinsa wannan ka aika wato magana ya gabata Imam Muhammad da Ibn Sa'ad suna cewa ya lazumci Malik luzuman sharida wato lazumta mai tsanani har ya zama ana sanin sa ne da ra'ayin Imam Malik ai saboda haka wannan ruwa hadisi hadisi da sahihi ana rubutuwa daga Imam Malik na maganarsa sannan kuma wani abin da zai bada mamaki in dai har in ka ja karbar kafan malikiya za ka ji an ce ba abdullahi ibn nafi asai ga rufe daga imam malik kaza a ra'ayin fiqh to ra'ayin fiqh kuma shi a nan ne ake samun malik yayi magana daya yayi ta biyu ta uku saboda fatawa fatawa tana canzawa kaga tana canzawa a nan ne ma ya kamata ce bai haddace ba kuma an yadda yana rubutu maganganu imam malik a ra'ayinsa na furu'a to ya za a ce ba za a je daga imam malik abin da ya rubuto daga a ra'ayinsa na aqida ba saboda ra'ayi ya gina ijma'in malamai ne wannan shi kace Abdullahi bin Nafi asaki a gina suke nan a gina a gina da ya dinga yaya tawa ke haka in ya rawato wani abu daga malamin sa yana rawato abin da yake ya haddace ne baya kuma ma a kansa ba zai yi a ce ya kuskure a ra'ayin da yake rawato da Imam Malik game da sha'anin aqida ba a saboda haka wannan hadisi akari akari na sahihi ya tabbata da Imam Malik sabanin wani wanda yake cewa malaman hadisi ko kan ba wanda ke kokwantan wannan maganar Malik babu sai yanzu ya ake samun wasu na ta maganganu kan Abdullahi bin Nafi Asai ko saboda shi ai kaza kaza kaza ba wani wanda ke tamman cewa wannan magana ta magana Imam Malik babu shi a nan Imam Malik to ana mu'minun kamar da muka faɗa kaga anan kamar yana ƙara tabbatar da halaccin za ka iya cewa ni mumini ne cewa zan ce ni mumini ne ko zan ce ni mumini ne insha Allah duk wannan mun magana fuskoki da malamai ke fuskantarwa akwai fuskar da ka ce ni mumini ne insha Allah za ka karba akwai fuskar da in ka ce ni mummiye a cikin zuciya saboda kana saka kore kokantan da kake da wani zai tsammanin kana da shi a zuciyarka wannan shi ma yayi babu wani matsala a kansa insha Allah mala yace yazidu bi ziyadati al-a'mali imani yana karuwa da karuwan aiki wa yanqusu bi naqsiha kuma yana tawaya tawayan wato aiki da fa yakunu fiha an-naqsu wa biha ziyada sai ya zama wato akwai tawaya din akwai kari da anan malam da yake cewa fa yakunu fiha an-naqsu wa fiha ziyada sai ce sai bai ce fa yakunu fihi ba da yake fa yakunu fihi an-naqsu wa fihi wa bihi ziyada sai zama kai tsaye zai kuma wajen imani ko da ma wannan kila abin da aka sani to sai zama zamirin zai zama yana da ihtimali guda biyu ko dai mu ce wannan zamiri yana koma fiha kenan yana kuma wajen al'amal yana kuma wajen ayyuka din sai wato aikin ne abin da yake magana shine aikin ana iya samun an aiki ya tawaya ga wanda wato ayyukan wato himmarsa ta tawaya sai ya zama wato aikin sa ya tawaya imanin sa ya zama ya rauni ko ko ya zama an idan himmarsa ta yi sama sai zama aikinsa ya karu sai zama imaninsa ya karu wannan idan muka ce fa yakunu fiha an-naqsu wa fiha ziyada sai zama fa yakunu fil a'mali an-naqsu wa fil a'mali az-ziyada wannan ra'ayin farko kenan wasu sun dauki ra'ayin haka ra'ayi na biyu shine mu ce wannan zamiri zai koma zuwa ga wato ras shiga-shigar rassa na imani ne guda uku nan malam da ya ce fa yakunu fiha an-naqsu wa fiha ziyada yana maganar aikin zuciya da aikin da maganan wato harshe da kuma aikin gabai to duka guda uku idan ka hada ka musu jami sai zama ka yakunu fiha nafs wa fiha ziyada idan kai ka kudurce imani a zuciyarka da galbata annabi to imani ka ne karutun a zuciyarka idan kai ta faɗa la ilaha illallah kai ta yi kai ta yi kai ta hayyalla to wannan shi ma imani ne ke karuwa tun daga bakin kuma zai sada da cikin zuciyarka haka zalika idan ka dinga ce ka dinga yin sallah kana yin nasu kullun dare to wani shi ma imani ne zai karu to idan ka hada su duka waɗannan rassa manya-manya na imani kaga za ka musu dalili sai ka ce fa yakunu fiha an-nafs wa fiha ziyada ay fa yakunu fi majmu'i dhalika an-nafs wa fi wa bi majmu'i dhalika az-ziyada wannan shine wato wajen kuma da ya fi wa auke wannan ra'ayin da wannan wato fasar da muka yi na biyu ta fi kyau a ce abinda ma ne ke magana shine yana magana aikin zuciya da kuma aikin gabbai da kuma magana ta tabaka shine ma ne duk da yake musu dalili a wurin nan akwai dalilai da yawa na qur'ani da sunna dalilai qadi'ai na yankan shakku sun nuna mana cewa wato aikin wato imani yana karuwa yana rabuwa imani yana karuwa yana rabuwa mun faɗa tun a baya wasu daga cikin dalilai da suke nuna cewa imani yana karuwa yana rabuwa sai dai wato mu ƙara tuna juna daga cikin ayar da Allah ta'ala ke faɗa cewa karara imani yana karuwa shine ayar na sautul anfal إنما المؤمنون الذين إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Allah ta'ala yake cewa mummunai kadai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah ta'ala sai zukata su raurawa zukata za su ji tsoro su raurawa wai za su ne ta alaihim ayatu idan aka kira musu ayoyin Allah ta'ala aka karanta musu ayoyin Allah ta'ala zaratum imana wanda sai kara musu imani wa ala rabbi tawakkalu kuma sun dogara ga ubangiji su kaga abin da aka ce yana karuwa to la da ku da kuma shi ma yana raguwa tunda kafin da ya karun ai in kai ya karu to kafin ya karun yana nan wani matsayi da bai kai ya karun ba kaga yana nan a tawaye kenan saboda haka wannan zai zama ko da ma ubangiji bai faɗa cewa yana tawaya ba to shi ma kamar ya ce yana tawaya ne idan muka yi al'akhu bil mafahim al'akhu bil mafahim shine a wato abinda za ka iya fahimta ba sai an gaya maka ba na ka ya zidu kamar an ce maka ne kuma yanzu tunda in kai aikin da'an ya karu in kuma kakin aikin da'an wato ya rubuce ko yana yanda yake ya zama ya daskare in ya daskare kuma haka bai karu ba kuma idan kai aikin kirki ya karu kaga ya karu a sama da da saboda haka aikin wato wannan yana karu nuna cewa imani yana karuwa yana raguwa amma a cikin sunna na da aya guda ɗaya saboda na kawo ayoyi a baya da yawa a cikin sunna ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yazni zani hina yazni ma huwa mu'min me zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana cikin imanin sa wato yana cikin cikakken imanin sa ake magana nan cikakken imani bal zai yi wato zinan sa ne yana da nakasan imani a dai wannan babu a wannan babun da dan tsayi da ubangiji ya so yayi to tunda bai yi ba to ya samu tawayen imani a wannan wajen sadaka la yazni azani hina yazni wa huwa kamilul imani bal huwa naqisul imani zai zama ya tawayan wato imanin sa maza Allah yake cewa wala yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min kuma ba zai sha giya ba lokacin da yake shan giya ko wani kayan maye yana da yana da cikakken imanin sa zai haka yana tawayan imanin sa a maza Allah ya kara cewa wala yasraqu hina yasraqu wa huwa mu'min kuma ba zai sata ba lokacin da yake sata yana da cikakken imanin sa ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن بزي يقع تيما كوي فشي a lokacin da yake wannan fashin yana da cikakken imaninsa mutane suna kallon su yana kwace musu kaya to ba zai haka ba cikakken imani ba zai haka yana da tawayyen imani kaga wani yana karuwa maka cewa wato imani yana karuwa yana rabuwa saboda a lokacin da ya halarto da girman ubangiji in bai yi ba to kaga imaninsa ne karu imaninsa ne ya hana shi to da ya bari shi ya yi wasa da zuciyarsa ya aikata wannan sai aka cire mashi wani bangare na imaninsa to daga nan kuma yana yi yana yi yana yi imanin zai ta wato kaddamewa yana ta rabuwa har daga baya zuwa nemi shi a rasa wannan wannan kuma wani abu ne wanda yake mahsusun mashu abu ne abu ne da ana ganin shi kudu mutum ta yana zan kema zunubi farko idan yana yana dan jin tsoro amma ya saba ya saba zuciyar ta riga ta yi tauri ba ta jin kira daga nan kuma sai daga ma ya fara shakka ga ubangijinsa daga nan sai cewa zai bar addinin baki daya to wannan shine wato abin da malamai ke cewa imani yana karuwa yana raguwa daga cikin haka akwai hadisi Abu Sa'id al-Khudri da yake rubuta daga manzo Allah shi ba cikin sahihaini a hadisin da hadisi mai tsawo da manzo Allah ya zo wajen mata yake cewa ya nisa ya ma'sharan nisa'i tasaddaqna ya ku da zan mata ku rika yin sadaka fa sai suka ce masa to me yasa muke wato za mu rika yin sadaka sai yake cewa ai ya ga da yawan a cikin wuta kamar mun yi magana cewa ana ana magana wuta ta muwahhiduna wuta ta muwahhiduna sune mata suka fi yawa amma wuta ta mushrikai da manyan manyan kangararru kangararru ga Allah ta'ala to wannan ba ba za ka ji ma mata sosai ba sai da kai an ce ana tuka auna ne da ire-irensa su hama ne su karu ne amma su umar bin khalaf da sauransu da sauransu maza ne wannan haka kaka je gurin matan ka ce ai an ce an ce ku ku biya abuta to mu wahiyu ne kenan in ta shiga akwai yau za ka fito ita amma namijin ya shiga sai yayi da gaske Allah ya tsare to sai maza Allah yake cewa yake cewa daga cikin dalilin dalilin da yasa ya ce su rika yin sadaka yake suna tawayyan addini dan tawayyan addini saboda suna tawayyan ayyuka da suke da da'a in ka kwatanta da namiji maza Allah sai yake cewa na qisatud dini saboda suna yin haila sun suka haila ko ba sa azumi ba sa sallah kaga ko wanda kuma shi bai yin komi shi yana sallah yana azumin ba za ka kwatanta shi da wacce take ko tana da wasu lokuta da ba ta yi wannan ibadikan ba an azumi ne kaga ga wasu kwanaki guda biyar bakwai ko shida ba ta yi samu ta yi wannan ibadan ba to wannan tsaye wajen da shi wacce namiji yayi haka za ka kwatanta ta ta zauna aka ba ta kuri ba to sai dai wannan a dunkule kenan a dunkule kenan amma duk da haka ubangiji da yake yana da adalci sai su ma sai kawo musu abubuwa za su wato ta'awidi za su zama sun sun wato wani abu za su yi zama madadin wancan din wanda namijin in yi wasa za su zama sun fi shi matsayin wajen Allah ta'ala kuma ba su zama sun kammalu amma dai a dungule wannan shine hukuncin kamar yadda manzo Allah ya faɗa shi cewa na satu dinin wa aqli a sannan kuma magana cewa imani yana karuwa da da'a kuma yana rabuwa da sabon Allah wannan shine muka ce magana ta ahlus sunna jama'a baki daya kuma shi da ake rawaitowa daga imam malik alaihi rahmatullah sai dai akwai lokaci da aka taɓa samun imam malik ya tawakkufi kan wannan kaga to wannan sha'ani kuma da adalci kenan kina mun kawo wannan magana bai kawo mu kawo wannan magana ba amma saboda a fahimci shi ita gaskiya ba a kowa kara in zo ana faɗan gaskiya kawai faɗa ake yi saboda haka in wani wani ya kuskure abu hanifa abu a wajen ba ya fi imam malik imam malik ba ya fi shi bane da wancan sati muka ta rubutu akan ra'ayinsa shi ma da imam malik ya tsaya kan wannan ra'ayin haka zan ta rubutu akan wannan dalili wannan wannan ra'ayi wace ba ra'ayin da daidai ba amma mu da mu sa imam malamin mu kaga mu ya dawo ya taba tawakkufi akan cewa imani yana karuwa saboda nasi ya fi zuwa akan karuwa amma bai zuwa akan rabuwa ba sai tawakkufi wanda tawakkufi shine ya tsaya bai ce yana karuwa yana rabuwa ba bai ce ko baya rabuwa ba wannan ce tawakkufi sai zama ya tsaya bai bada amsa cikakke akan wannan ba daga baya kuma sai ya kara wato tuntuni ya ƙara bin magabata watakila da malamansa da sauransu ya kuma ƙara duba nasoshi sai ya ga ina ba zai yi a ce ba ya rabuwa ba sai ya tabbatar da abin da wato ahlus sunna ke faɗa cewa yana ƙaruwa yana rabuwa wannan idan ka je ka duba haka ibn abdul al-qayrawani shi wannan mai wannan littafi shi abin da ke hikima daga imam malik kenan a cikin kitabus sunan wal adabi wal maghazi wat tarikh haka yake faɗa yake cewa da can ga ra'ayin imam malik amma daga baya kuma sai ya dawo sai ya canja sai ra'ayin ahlus sunna wal jama'a yake cewa wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus kaga yazidu wa yanqus yace yana karuwa yana raguwa to daga wannan shine akida ta ahlus sunna duk wani wanda ya saba to ya saba akida ta ahlus sunna ijma'in malamai ne wannan ijma'in malamai sai waɗanda suka sassaba ɗan kaɗan wanda ba a izina da su amma ijma'in malamai daga sahabbai wanda suka bisa da kyautatawa shine imani yana karuwa yana raguwa wajibi mutum ya tabbatar da haka ma da ya kara cewa wala ya kamulu ƙaunin imani illa bil amal wato faɗin mutum ya faɗi imani a magance da harshensa ba zai isa ba illa bil amal sai ya yi aiki wala ƙaunin kuma ya faɗi ya faɗa a magance wa amalin ko ya yi a aikace ya salla wannan ba zai cika ba illa bi niyya sai ya tsantsanta ma Allah wannan ibada ya yi dan Allah ya yi da niyya wala ƙaunin wa amalin wa niyya kuma ba zai zama ya yi a magance ya yi a aikace kuma ya yi niyya ba a kudirce illa bi muwafaqati sunna sai ya zama yayi muwafaqa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunna ana magana shari'a ana magana imani ba yanda za a mutum ya kirkiro ta aqida a ce waye magabacin ka akai kaje ce shi magabacin sa shine kansa wato ya saba sunna kenan to wannan bid'a yazo da shi ba ba addini a nan ma da yace wala yakmul abun kaga lafazin wala yakmul yana daga yana da wato ma'anar kamala kamala shine wani abu da yake cika ga ma'ana abin da malam yake magana shine wala yakfi wala yusi nan wala yakmul ma'anahu wala la yakfi wala yusi wato bai isa ba bai isa ba ka ce kawai kayan imani ko a ba a fatan baki a kamar da wasu ke faɗa amma a zuciyar ka imani ba bai saka ce ka imani a zuciyar da fatan baki ba kuma baka yi imani ba a gashi a aikace ka shi kana yin imanin ba wannan bai isa ba nan ya faɗi wa lafasan alkamal amma yana maganar la yakfi wa la yujzu shi sa wato ya hado ya hado ma hadda wato niyya din ya hado da kuma aiki din ya kuma hado da kuma sunna amma ba anan yana magana abinda aka saba sani cewa wasu suna kawo a kan mai babu imani ba shin aiki ya daga cikin sharɗu kamar ne ko sharɗu siha akwai magana wasu da kuma malamai suke kawo wa cewa wato idan mutum ya ce la ilaha illallah kuma ya yi imani a cikin zuciyarsa to ya dole sai aikin dole sai ya yi dole ce ta wato wannan imanin da ya faɗa bai inganta ba sai ya yi sallah ko ya ne ko ya azumi shi ne sharɗu siha ko ya zama sharɗu kamar ne a sharɗi ne cikin imaninsa akwai wanda suka ce sharaɗu kamar ne amma wannan ba za mu tsaya kan wannan ba abin da fi inganci shine sharaɗu sihat shine wato ba zai a ce ka yi imani amma Allah ya baka aran shekaru ba kawai ba Allah su zara ko rubu'i ba ka cika da imani wannan ai imani ne da na guda kai ba zai a ce da imani a wannan a wannan ba amma ana maganar jinsin aikin ba ana maganar aikin baki ɗaya ba ana yin samun kaga mutum shi ba wani aikin kirki ne yake yi ba ya dace ya yi imani kuma yana cewa la ilaha illallah musa amma sallar nan yana kan mata wasa azumin da ya kaɗai abubuwansa kaga wannan shi aiki nasu bai cika ba to amma dai tun da dai akwai asalin aiki ne wannan kuma yana da imanin sa haka zalika wanda Allah ta gani ba shi dama mai aikin ba to yana cewa la ilaha illallah kawai sai ya rasu kaga wanda shi bai Allah ya ba shi dama ba saboda haka shi a wannan babu shi aikin bai shafe shi ba amma duk wanda ubangiji ya ba shi aran ranaku yace la ilaha illallah yace ya bada gaskiya amma bai taba yin aiki ba har yau shi da wuyar da sa'aka kuma da hujja malamai da yawa sace ya kuma musulunci haka wannan daga wannan ne wasu malamai ke cewa dole bai yi bar sallah baki daya baya yi shi kadai baya yi azami kawai dai yace shi ya daina sallah me yasa ka daina kawai shi ya daina ya kauce eh saboda ya bar ji wato wato abin da yafi girma a aiki shine sallah sabanin sauran azumi zakka da sauran sunan akai maganganun na malamai akan wannan shi ma su ma din idan yace bai da cewa wajibi ne akan sa ba yace a shi ba wajibi ne akan sa shi ba kauce Allah ya kyauta a a nan Allah ta'ala wannan shi malam da yake cewa wala yakmulu qawlul iman illa bil amal abin da yake magana shine wato bai ishe ka ba kace la ilaha illallah a fatan baki sai kai aiki kan ce ta shi la ilaha illallah a fatan baki amma bai yi aiki to shi wannan shine bai ishe shi ba ai la yazu wannan bai ishe bai ishe shi ba dole sai ya yi aiki sannan kuma ce wala qawlu wala amalun illa bi niyya wato mutum bai zama mumuni ba ko da ya ce la ilaha illallah ko da ya sallah ko da ya azumi ko da ya yi zakka sai idan ya zama da niyya a tare da shi niyya shi ne zama ya tsantsanta ma Allah wani aikin nasa ya zama yana yi da neman yardan ubangiji yana yi da cikakken yaƙini yana yi da cikakken imani shi da niyya a nan to idan ya zama babu wannan to shi ma wannan aikin nasa bai yi ba bai karɓa ba a karɓa ba bai yi ba idan kuma ya zama da kuma mana ce wala qaulun wala wa amalun wa niyya ila muwafaqati sunna nan sunna kamar da muka ce tana maganan aqida ingantacciya shari'a da Allah ta'ala ya sakar manzon Allah wacce zai nan masalolin ilimi masalolin imani da aka baka labari su ne ana ake magana sunna a sunna a babu a littafin aqida aka magana sunna ba shine sunna a littafin ba su malaman aqida ta suka ce sunna wani lokaci su ce a shari'a kamar al'ajuri ya ce a shari'a kamar imamu abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ya tafi ce a sunna kamar albarbahari ya tafi ce a sunna shi ma wannan suka ce sunna abin da suke magana shine masalolin ta imani matsaloli na imani da aka baka labari aka ce Allah ta'ala ya halitta mala'iku Allah za a gashi ran tashin kiyama Allah zai tada mutattu wannan su ne matsaloli sunna da ake magana to duk aqidu za ka kawo na imani shiga cikin imanin nan guda shida dole ka dace da abin da aka ruwaito daga manzon Allah da kuma ijma'in sahabbai shine ake cewa ilai wa faqatu sunna da abin da aka zo ka ce kai wannan ita ce aqida kai abin da zan yi kudurci a zuciya na in alfauta ba Allah da wannan ya zama wato a babin imani to dole a dunkule da fillafillan su kai dace da sunna ta manzon Allah saboda haka duk abin da ka zo da shi zaka kafa hujjar wani aqidan ka ne da abin da zo da Qur'ani da sunna da maganganun magabata kaga anan ba bar maka wani abu da zai zama kawai an baka dama kai abin da ka dama ba a dole ka zama abin da ka zo da shi waye magabacin ka zaka ana yawan fada ce to kai waye magabacin ka akan wannan wannan aqida wai kai ne ka fahimta ko ko a'a kai da wani magabaci akai yace a'a shi wannan aqida tace shi haka ya fahimta to kaga wannan ba abin da yake sunansa bid'a sunansa bata sunansa karkacewa da fada amma ba yana yin wani abu ne na addini da aka karba ba saboda shi kada shi masaloli na al-masail ilmiya masaloli na imani wato rabon mu da da su kawai shine mu ji mu imani baya ba dama ka zo ka faɗa wani abu game da ubangiji ka ce maka ina kana ba da labarin Allah ta'ala kana ba da labarin mala'ikun Allah ta'ala kana ba da labarin aljanna kana ba da labarin wuta sai wa sai in ka ji an ga maka ne wa ya ga maka kawai ka ce kaza kaza za ka yi kaza ka ce an je kiyama kawai za ka ce to wa ya ga maka kai za ka za ka samu damar ceton ba ba wani wanda zai ga maka haka sai ka wannan da abin da kake faɗa shi kansa wannan kaga bai dace da sunna bai dace da sunna ba dole ka zo da wani abu haka zalika wani abin da mazan Allah ta ya bada labari ko manzo ya bada labari kan da ubangiji to dole ka tabbatar da shi kar ka kawo wani kiyasin ka kar ka kawo wani ra'ayinka kar ka tunkure shi wani ra'ayinka ka tunkure shi wani fahimta ka ce ni fahimta ta ce wannan fahimta fuska ka san yanzu ya zama wannan ya zama wani ciwo na mutane sai mutum ya kawo wani ra'ayi murmuradiya ya kwace fahimta fuska to fahimta fuska ba ana ake fahimta fuska ba an ana maganar imani ba a maganar fahimta fuska tsayawa za ka yi su kutum ɗinka sai an gaya maka abinda aka gaya maka dole ka imani a wannan kamar imani da Allah ta'ala muka ce kamar imani da ranar karshe kamar ganin ubangiji ganin ubangiji wani abu ne da dole kowa imani da shi ba ba abu da ke da alaka da wani ra'ayin ka ba kamar wato hisabi da za a yi kamar sakamako da Allah ta'ala zai bayar kamar ceto wannan kawai ana sallama mu abinda manzo Allah ya faɗa ne ko dai a Qur'ani ko sunna kuma mutum ba zai gice wato abinda aka faɗa a sunna da ra'ayinsa ba ya zai wato ya ce shi abin da aka fara a suna bai yadda ba amma shi ga ra'ayinsa kamar ya jihuri ya ce shi bai wato tashin gaba wato tashin matattu ba ko kuma azabun da ake wato waɗanda suke cikin kabari ya ce shi bai yadda ba wannan kaga duk abin da yake shi yana kawo ra'ayinsa ne amma ba yanzu suna yake kawo ba suna ta rika ta faɗa cewa akwai wannan azabun kabari din kamar ya ce shi yanzu aljanna ko wuta ba a ce su ba ko ko a yanzu wasu suna ga cikin Allah ta'ala kamar istiwa'i yace Allah ta'ala al-rahman Allah arshi tawaja a wannan ba sunansa istawa ba istawla sunansa to kaga yanzu wannan sunna ce addini ne da Allah ta'ala ya saukar a ban kasa ya ya aiko manzon shi ya faɗa kuma shi ne yake gice wannan abin da manzon Allah ya faɗa din da ra'ayinsa yanzu da ra'ayinsa ne da iyasinsa da ma'auninsa ma'aunin kwakwalwansa saboda haka to yanzu wanne za a yi za a sunna ce ko za a bar ayinsa shi ne anan ma da yake cewa to dole duk abin da zaka zo da shi ko ka ce aqida kace a zuciya ko ka ce aƙida kace da kake yaya ta a baki ko ka ce kai ga kadan ma za ka yi zama aƙida zama aƙida ka yi za ka aikata to dole ya dace da sunna dole zama an san an san ka ce waye magabacin ka daga idan ka samu malam wannan aƙida ka ce daga ayin bakar da sunna bane bakar da baka ijma'in sahabbai bane bakar da abinda malamai magabata daga suke faɗa bane wannan shine wato abinda abinda ma yake magana anan zan magana ina magana sunna yana magana al-masail al-ilmiyya al-imaniyya al-khabariyya wasu masalolin imani da Allah ta'ala ya ba mu labari wanda babu wani ijtihadi akan sa masaloli da babban ya manya usulu al-aqaid shika shikai da aqidoji da Allah ta'ala ya babu labari guda shidan nan wannan baka da ra'ayi dole kai imani ka sallama yanda kuma aka gaya akan muradin Allah da muradin manzon sa ba akan kai fahimta ka ba a saboda haka anan malamai suka yi suka ce babu wanda za a kafa za a bar wasu abubuwa na shika shikai imani yanzu da ijtihadin sa ijtihadi baya shiga cikin nan wannan babu duk abin da ke da alaka da sai an baka labari da imani to ijtihadin ka baya shiga ciki in dai labari aka baka wato Allah ta'ala ya baka labari ko manzon Allah yace wannan kaza wannan to wannan ya zama babu imani kawai yace Allah ta'ala zai zo wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa zai zo wato idan ya raba gadama tsakanin halittu to wannan babu yana imani kawai ka ce ka ce kai kai da ko baka yi da ba wai ana neman idan ka bane yanzu dole kai imani in baka ce kai baka imani wato yanzu kai gaje ka je kuma amma dole ka imani yanzu ba ba za a bi ta ra'ayinka ba ba za a bi ta san zuciyarka ba to wannan shi manya-manyan shika shi kai na imani da ishtihadi ba shiga to amma malamai sa da sabani akan furu'u a furu'ul masail kusa akwai al-masail usul masail al-ilmiya al-imaniya akwai wasu shika shikai na masalolin imani wanda ra'ayi baya shiga ciki ko ishtihadi baya shiga to akwai kuma wasu rassa da ke cikin su rassa anan kamar misali a ce me makomar yaran kafirai idan an je lahira za a musu jarabawa ne kuma kuma suna tare da yaran musulmai kawai su ba wani kaza kaza kaza su ga aljanna kamar a ce me ya farko abin da Allah ta ya halitta a ban kasa kamar a ce a menene wato ganin ubangiji ganin ubangiji shin munafukai da suke tare da mummunai a filin Allah ta'ala da Allah ta'ala zai ce al'umma su zauna a musu hisabi a wajen to anan wato su munafukan za su ga Allah ko za su ga Allah ba wannan kaga furu' ne furu'ul masail ake kiransa ba usulul masail ba muka ce usulul masail ijtihadi ba ya shiga ciki kamar Allah ta'ala ya baka wani labari a Qur'ani ko sunna da an riga yi imani da shi kai yanzu ka kawo sabon addini kike kai baka mai ciwon nan ba dole ba a neman ki daka amma wasu abubuwa da nasiri duk rana ya faɗa ba sai ya zama akwai dan ishihari a cikin shi malamai suka ce to a nan babu babi na wato imani na aqida akwai ishihari ko babu malamai suna da magana guda biyu kan wannan wasu suka ce a ba ba uzuri a wannan babu shi ba dole ka je ka bincika ka ga me magabata suka faɗa ne manzo Allah ya faɗa me sahabbai suka faɗa suka ijma'i akan su kawai ka karba in kuma ka saba to ka saba ya zama bid'a ba ba uzuri a wannan babu wannan magana ce ta farko magana ta biyu kuma wasu malamai suka ce a za a iya samun ijtihadi a wannan babu a cewa wato ba uzuri a wannan shine zabin ibn ibn abi zai al-qayrawani shi ne wannan malamin mai risala in ka je ka rubuta tafsir nabiyin asnan wal adab sai yake cewa a babu wani shi wannan ma abu da yake to kawai kenan yace ba babu ishtihadi a wannan babu wannan babu da ake magana babu imani ba ishtihadi wanda yayi ishtihadi ne ya tike da shi zuwa ga bid'a to ba uzuri wani umma wani ubangiji haka yake fada ga magana da barin kawo mana malaka cewa wa qawlu ahli sunna wa magana ta ahli sunna a innahu la yu'daru man waddahu ijtihaduhu ila bid'ati duk wanda yace shi ne wani ishtihadi da yayi ishtihadi sai wani ishtihadi da sai tike da shi zuwa ga ra'ayi na bid'a to wannan ba a mushi uzuri لأن الخوارج saboda خوارج ijtihadu su wani ijtihadi suka yi fita a wili a fasara falam yu'zaru amma ba ba su ba su uzuri ba in saboda kharaju bi ta'wilihim da fasaran da suka yi suka fita a an sahaba daga wato dandazon sahabbai na manzon Allah koyarwar da sahabbai suka rika koyarwa suka sa'a mu sahabbai suka zama sun kirkiro sabon addini a bansa fasammahu alaihi wassalam mariqina bi addini sai Allah mazala a hadisi sai kira su suna fita daga cikin addini mazala bai musu uzuri ba wanda ala da murtahi fil ahkam amma kaga a mazala sai a cikin wanda ya ijtihadi a babu hukunce hukunce na cikin sai ya ba ta uzuri yace ma'ajuru shi yana ba da lada wa idan ba akwai yayi kuskure saboda shi ibnu abi zaid al-khairawani yana ganin duk wani wanda yazo ya kirkiro kirkire a cikin wato aqida to yanzu ya kirkiro bid'a bai da uzuri a wannan babu wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin malamai guda biyu da ake da shi amma wannan ra'ayi shine ikhtiyarin ibnu abi zaid al-khairawani ra'ayi ne da ake da shi shine wato malaman da suke cewa a wannan wato usulul masail shika-shikan wato ayyuka na imani shika-shikan wato koyarwa na imani wannan babu ishadi a ciki shine muka ce kamar wato tashin kiyama kamar sakamako na da Allah ta'ala zai yi kamar ganin ubangiji kamar azaban kabari kamar halittar wato aljanna kamar halittar wuta kamar wato istiwayin ubangiji kamar sufafin ubangiji da ya faɗa kamar cewa ubangiji yana da hannu wannan baya ɗauka ishtihadi baya ɗauka ishtihadi duk wanda ya saba wanda babu to ya saba sunansa mai bid'a kawai sai dai a ji a duba a gani yana da uzuri ko bai da uzuri amma dai wannan abu da ya sunansa bid'a saboda baya ɗauka wani ishtihadi duk malamai kowa ijma'in su kenan dan me zaka je ka saba wannan zuwa yake usulul masail shi ka shi kai nan masalolin na imani na aqida to amma suka ce ana iya samun wato ru'ul masail wasu wato rassa ne su ba ba ta cikin shikafikai muka ce kamar wato sakamako na yaran kafirai malamai wasu daga cikin sun yi sabani akan wannan babu kamar wato farko abin da Allah ya halitta wasu ka ce alƙalami wasu ka ce al'arshi wasu ka ce wani abu mara kaga wannan shi ma yana malamai sun yi ijtihadi a ciki kuma an sassaba kamar kuma cewa da aka yi munafikai za su ga ubangiji a wato filin tashin alkiyama ibnu khuzaima ya faɗa wannan magana da shi da wasu daga cikin malamai a wasu kuma sun ce a'a ba za su gansu ba za a zama an kai an kanya gannan su wannan kowa ya dauki wasu nasoshi ne na ya dauka wasu nasoshi ne ya fassara gwargwadon yadda ya fahimta sai fassara a haka innaka karimu ila rabbika kadhan fa mulaqi Allah ta'ala ce fa mulaqi za ka gamu da shi zaka ibnu kuzayma yake cewa ire-iren waɗannan ayoyi suna nuna cewa waɗannan munafikai kuma su ga ubangiji wannan kaga ra'ayi shahadi ne ya shiga ciki haka zalika wato kamar ganin wato ganin manzon Allah shin manzon Allah ya ga Allah ta'ala wannan dare da yayi miraji ko bai gashi ba wannan kaga wasu ce ya gashi sun ce bai gashi ba wannan ijtihadi zai iya shiga ciki wannan shi ma akwai ijtihadi a ciki kamar hadisin sura hadisin sura awala ma khalaqa Allahu hadisin خلق الله آدم على صورته يقوله ستون ذراعا خلق الله آدم على صورته يقوله ستون ذراعا وانا حديث يا شهر أو دم على حديث صورة to ibn Khuzaima sai tawilin wannan hadisi yace ala surati ay ala surati adam wanda kabarin shi ba babu wani malami da ya fasara irin wannan to amma abin da ya zama da shi shine wato lafazin surati ne to ba fayyace me ake magana a wajen ba sai aka sai ishtihadi ya tawilin wannan a bisa kuskure wasu daga cikin malamai shi kan albani sun bishi a wajen ra'ayi amma ra'ayi na kuskure ra'ayi ne kuma akwai ishtihadi da ya shiga ciki sai ba wanda ba ra'ayi na bid'a ba za a yi da ishtihadi a wajen waɗannan malamai da ire-iren waɗannan wato masaloli masaloli wanda suke da zurfi suke da zurfi amma ba sa cikin wato usulul masail ba sa cikin shikashikan masaloli suna cikin wato rassa ne malamai suke cewa to a ire-iren waɗannan abubuwa malamai sun sassa tun daga sahabbai a wasu masaloli kamar ganin ganin ganin da ubangiji da ake cewa ubangiji yayi ganin da ake cewa manzo Allah yayi ubangiji a bi'iraji Abdullahi dan Abbas ya ce ya gan shi Aisha ya ce bai gan shi ba duk da akwai tauhidi da malamai ke yi amma dai wasu malamai sun fahimci maganar Abdullahi dan Abbas yana wato tabbatar da ganin Allah ta'ala ne manzo Allah ya ga Allah a sama amma a sayi shi ne bai ganshi ba amma dai wasu malamai sun fita da wannan fahimtar kaga kuma akwai ishtihadi a ciki saboda haka to wannan duka akwai ishtihadi to tunda kuma malamai sun saba ga wannan babu duk wani wanda yake ya saba ba za ka zo ka ce yanzu wannan ra'ayi da yake da shi zuwa gare shi ko da ra'ayi kuskure ya ce ya bid'a wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka ce ba za a ce ai eh bid'a ba sai dai kawai ka tashi ka tarji ka rinjaya ka ce wannan ra'ayin ba daidai bane akwai kuskure amma ga ra'ayin da ya daidai wannan kuma a shine gaskiya ra'ayin da ya ra'ayin ibn abdul al-khairawani ba ya kan a ce duk wanda wato ijtihadi ya take da shi zuwa ga wani ra'ayi na kuskure ko da azama imani ne kawai shi kenan ba za a bashi uzuri ba wanda ra'ayi yana da tsanani kwarai da gaske ai gashi mun kawo ra'ayi da yawa da malamai suka sabani a ba ma akida ne kuma ba ma akida ne saboda haka wato wannan ishihadi yake shiga ciki a cikin furu'u masail aqida ba usulu masail aqida ba rassa na masalolin aqida da na ishihadi na iya shiga ciki idan mu aka samu malamai sun saba a wannan babu to wannan ba a wato bid'atarwa sai dai a ce ga ra'ayin da ya fi daidai wannan kuma ra'ayi shi ra'ayin Sheikh Sa'id Taymiya suka ce wannan ra'ayi ba da bambanci da wato al-masail al-amaliyya yanzu kamar gami da sallah ba wanda ya isa zai ce yanzu sallah zai rage mata ta zama raka'a uku da sallah isha ba akwai wanda ya isa saboda wannan ya daga cikin usulul masail al-amaliyya shi kuma masawi da ake aiki na aiki da ake yi da ubangiji na bauta wannan ya daga cikin shika-shikai kamar azumin ramadana ya ce a shi azumin ramadana ya bai da shi shawwal akwai wanda ya isa yana yin fara ta za a fara cewa to wannan da imani ko babu ma saboda haka ka kawai ka ga waɗannan ta daga cikin usulul masail al-amaliyya to amma usulul masail furu'ul masail al-amaliyya su kuma ana iya samun kiyasi da ishtihadi su suna shiga kamar in na shigo liman na khutba zan yi tahiyyatul masjid ko zan yi ba kamar idan na shigo ban da tsarki ko wani abin da ya kama da wannan na je na ƙara yin Allah na ƙara dawowa in na ƙara shigowa zan yi tahiyyatul masjid a lokacin da yake ba lokacin lafiya ba ko ko zan yi a ba zan yi masjid ba wasu malamai suna cewa in dai ka riga wato ba lokacin nafila bane an riga an karanta lokacin kai nafila a lokacin idan ka shigo ba sai ka yi tahiyyatul masjid ba kaga wanda duka ayi ishtihadi saboda bai saboda wannan furu'ul masail ne ba wai akan sallan bane ba sai sallah haramun ne ba wanda yace sallah haramun wanda yace halal ne wanda ya faɗa haka ai kaga ba za a tana shi ba saboda ya saba akan usulul masail to shi haka babu aqida duk wanda ya saba akan usulul masail al-ilmiya al-aqdiyya to wanda ba masa uzuri amma wanda ya saba akan rassa na sama sama wanda yake Allah ya samu ishtihadi a ciki to wanda za a mushi ya uzuri sannan kuma za a ce masa ya zama dan bid'a ba amma muka ce duk wanda ya zama ya saba a usul masail to shi abin da ya kawo sunan sa bid'a kuma shi ma za a je a duba a gani idan ya kawo ra'ayin ne da san zuciyarsa shafe sun cika kai tsaye za a kira shi mubtadi'i dhalun mudillun amma je a duba imanin sa a auna a gani in an ga imanin nasa da saura a ce da dan saura in babu saura kuma kai tsaye a fito a ce babu saura ka san wannan yana daga cikin abin da kuma yake ma mutane wahala wai mutum ne an fahimci cewa imanin ya riga ya kore a zuciyarsa amma sai a riga tantama ba za ka tantama ba in ka tantama kai ma imanin ka sai zama tantama kuma dole ka ji cewa mai cewa Allah uku ne shi ba shi ba musulmi bane wannan kuma in ya mutu aka ba yi da wani tacewa wajen ubangiji haka zalika duk wani wanda ya saba yace a aka yace ai shi azumin Ramadan ba nashi bane misali aka ce mai kake ribi da ba naka ba yace shi duk an dan wannan azumin Ramadan ku ne dai aka wajabta muku amma ni ba isa wajabta muku ba kana da Allah da manzon shi bai sisa ba zaka ce yace ya faɗi shi ya ji ya gani ba zai ba wannan ya wuta musulunci dan me za ku lokaci yana musulunci ai ya riga ya ya wato ce shi ya fita daga cikin koyarwar annabi saboda ya ya halatta haramu ko kuma ya haramta halal kamar wanda ya ce shi a sha ruwa ba laifi bane eh ya ce a sha ruwa ba laifi bane to ai dole sai a masa bayani me kake ne ka dubin kai yanzu halal ne a wajen ka shan giyar ya ce shi halal ne a wajen ya fita musulunci wanda kai tsaye dole kai kuma kai cewa ya fita musulunci kai in baka kafa tashi mutum shi kai ma ka bi shi wannan shine magana da malamai ke da haka idan wani ya ce ya fita musulunci kai tsaye ka ji a zuciyarka cewa ba musulmi bane wannan kuma baka tsanani ba haka addini yake kul ya ayyuhal kafirun Allah ta haka yake ayyuhal kafiruna dole a samu kafir a samu kuma musulmi ba ko ba ba za ka dole a same shi sai dai kuma wato dan tokacin da zamu yi a wannan tokacin da zamu yi wato a wannan shine ana iya samun usulul masail ana iya samun wato sa daga cikin jigajigai na wato shiga-shiga na imani amma a samu wani ya shiga babin an san shi kuma da malami ne na gargaru mai adalci ne amma sai aka shi wani wato wani shuba ta sabe shi shuba ta sabe shi shi a karan kasa amma kaga wannan ba hukunci ne na adungula ba hukunci ne daya daya ake ba mutane kuma a yanzu malami ne na Allah shi an riga an shi da adalci sai aka samu kuma matsala ce daga cikin usulul masail sai dai istihadi aka bincike mu aka shi a ɗabi'arsa baya sa'a ma sunan matsala har kai tsaye amma sai aka samu zamiya da aka samu zamiya kawai sai ya zama ya bada wani ra'ayi ko dai ra'ayin na rafkana ne ya rafkana daga sunna ta manzon Allah bai tunani sosai ba sai ya faɗi ra'ayi na bid'a to yanzu wannan shi za a ce wannan ra'ayin ra'ayi ne na bid'a amma malam wani da yayi abinda muka san shi da salaha da nagarta wannan ra'ayi na ban shi ba za mu kai tsaye ba za mu ce ya zama ya zama dan bid'a ba kamar za a tuna wasu daga cikin malaman magabatanmu a wannan kasa da muke koyi da su mun riga mun san su akan jajircewa ba sunna sai gaba da ƙarshen rayuwarsu muka ji suna fara faɗan cewa annabi isa ba zai dawo ba annabi isa cewa annabi isa zai dawo wannan wani abu ne mutawatiri imani ne ya daga cikin wato shika-shikai na imani kamar da wanda jan ya daga cikin shika-shikai na imani mutum ce bai yadda ba amma kawai aka samu wasu malamai suka dinga da shubuhuyi wani shubuha kuma ta dinga sababawa cikin wasu daga cikin manyan malamai duka sun saba wannan babin amma kuma ba a musu wannan kudin gora kace ai malam wani shi ma a wannan ra'ayi da sun bid'a ce amma dai malam wani malam wani da suka yi wannan kuskuren a abinda muka san shi yana tsayuwa ne akan sunna saboda shi bai zama da bid'a ba kamar sai imamu nawawi imamu nawawi an samu sun yi na tawi wasu daga cikin subukun Allah ta'ala wannan ra'ayi ne bid'a to amma kuma su din ba zama yin bid'a ba saboda me saboda akwai shi ba da suka dinga ya dinga saba musu sanada musu ya dinga kama zuciyarsu to ire iren waɗannan abubuwan ko da usul masail ne to ana duba shi ko wanda ya faɗa wannan magana in ya zama alimun ne adilun ne an san shi da wato an san shi da sallama mu sunna kawai rafkana ce ko mantuwa ko kuma rashin ya mai da hankali bai mai da hankali ba to wannan ana iya masa uzuri shi ba za a ce masa dan bid'a haka zalika kuma za a iya samu ya san sunnan amma kuma yana da usuli ne shi mai kuwa ya tsaya ya daddale dalili ya fahimce ta sosai sai bai tsaya da dalili ba to shi wannan shi wancan wancan wanda muka ce ya ijtihadi amma kuma ya zabi ya samu shubha da sauransu Allah ma da iya bashi lada ko da usul masail ne kuwa shi ko wancan ne ya samu usuli kawai sakacin sa ne kawai ya ki bin wato ayoyi Qur'ani da Sunna ya tsaya ya tike zuwa ga bid'a to wannan ubangiji zai iya kama shi daga zulubin wato usulin sa gazawar sa sakacin sa duk da kuma wannan tunda bai zama ya zai hadide imanin sa ba to shi ma wannan ba za ka kore shi daga sunna baki daya ba sai dai kuma za ka ce wannan ra'ayi ne malam wani malam gane wani kawo ya da wasu mukhalafat da yayi ya da wasu mukhalafat da aqidiyya ya da wasu sabani da yake da shi a babin aqida wanda duk malamai sun yi sun yi wato tambihi akan waɗannan abubuwa almuhim dai shine wato ba kowa ne in ya fada cikin bid'a ba ya halatta cewa shi da bid'a ya ka samu kulawa da wannan ba kowane malami ne idan ya faɗi wata magana ta bid'a ba ko ya sani ko bai sani ba kawai za ka fito ka ce malam wani na zama dan bid'a ba haka muke mulki ba yana iya zama ra'ayi ra'ayi ne na bid'a amma shi hujja bata tsayu akan sa ba ko ya manta ko ya rafkana ko kuma ya da usuli ana zai iya kama shi zulubin usulin sa gazawan sa amma kuma wannan gazawan bai kai ya tunkuɗe masa imanin sa ba to wannan kuma bai sa kuma ka tunkuɗe mishi sunnan sa ba ka ce ya fita daga sunna ya zama wanda yake ba ba ba cikin da dan aya dan wato sunna kamar misali za a iya samun mutum zai ya ce a wannan zan kawo misali ne kawai a samu wani ya tashi daga inda aka haife shi ya je wani gari da ya je wani gari sai aka samu ya yi shekara ruwan goma amma shi ba ya zuwa sallar juma'a aka tambaye shi ta shi ya yi sallar juma'a ta waje ba ne akan wanda ke mazaunin gari shi kuma ba mazauni ba ne shi ai mahaifarsa ne mazaunansa kaga wannan aka in aka je aka tabbatar cewa wannan ra'ayi shine ya take da kaga ba ra'ayi ne daidai ba kuma ba ya za a sallama masa amma aka tabbatar cewa wannan ra'ayi shi ya take da shi to shi kenan yana nan da nan da imaninsa za a ce Allah ya ji kansa amma dai ya kuskure wannan misali da kawo ka gane cewa shi juma'a ba wajibi ne a kansa ko ya ce shi juma'a ka ga ka tashi ka je wani gari yanzu ka daga wanda yake dan Kano ya ci koma Kano da zama yana sakakkiyar zama dan kawai aka mishi a Kano ya ce shi ba zai je juma'a ba kaga wannan ayi wata kwanna ce sosai to amma dai ana iya samun kuma wani wani ya zama ya zama wannan abin ya koyi masa in ya koyi masa kuma aka bincike aka gaya da hujja shi kira ba shi uzuri shi kadai amma amma ba wai sauran al'umma baki ɗaya ba shi da ire-irensa saboda haka ba kowa ne ya fada cikin bid'a ko cikin haramun za a dangata mushi bid'a ba sai dai wanda da gangan haka nan kawai wato san zuciyarsa take da shi zuwa ga bid'a to shi wannan kai tsaye za a zo a ce mishi wato a wannan bid'a ne bid'a yake yi kamar duk an masa bayani an kira an maka bayani an kira an maka bayani duk bayanin da za a maka ka raina to me kai sa maka an tsayar maka da hujja shikenan ba yadda za a yi kamar yadda za ka je wasu yabo suna faɗa cewa suna kawo wato suna kaita Allah da manzon shirkangan ana kuma musu bayani hadisi su ce ba su da shi ba su ce wani ayi wannan hadisin da Anas bin Malik ya ruwaito ai Anas bin Malik shi ba wani tantama akan sa ko ko a ce Annabi Isa zai dawo ce a ba Annabi Isa bane kawai a wannan ne wa yake da suna Salahuddin al-Ayyubi wai shine ne zai dawo Salahuddin al-Ayyubi ya hada shi da Annabi Isa Salahuddin da ban Annabi Isa da ban Salahuddin al-Ayyubi ba kurde ne Annabi Isa kuma ba ba su ba duk Isra'ila yake me ya da su in maza da yana sai ya ce ba Salahuddin al-Ayyubi sai bai fada ba ashe ba ba wasu karni mazala ya bada ya bada wato bushara zai zo ba umar sai ya faɗa kawai ayubi ke magana kawai sai ya faɗa ya ce ba annabi isa kaga wannan duk wanda ke faɗan wannan a tibeki shi bai ma san addini ba shi kawai yana faɗan da maganar sa ne ba abin da ke faɗa ba daidai ne ba to duk wanda ya tike zuwa ga wani ra'ayi wanda yake shi ra'ayi shi kadai ya faɗa da ita a ce waye magabacin ka ce shi kawai ai shi baya bin wato ra'ayin kowa ne a babu aqida kamar yadda suke faɗa saboda shi ya ya malata da kanshi ya mai da kanshi shine babban authority to yanzu idan ya cike zuwa ga wani ra'ayi da gangan na banza to wannan sunan ra'ayi na bid'a kuma shi ya zama dan bid'a ya zama dalilun mubillun ya zama gawi ya zama mai musa zuciya ko ba za a mashi uzuri ba shi shi dole a to fili a ce wani wadan bid'a ne ba kuma sunna yake yi ba wannan magana insha Allah ba ta kare ba za ta kamar lokacin Ah. saboda haka duk wanda wato ya je kace na ubangiji kariya game da babu aqida da sunan cewa shi ai baya ta kalilanci shi babu aqida yana bin wato fahimtar sa ne to idan aka ce wai wai wani kowa ya fahimtar sa to idan ka bar addini ya zama zabu sanka kenan kaga ya zama faɗi sanka zabu sanka to yanzu idan kai ka ce a cikin koyarwar addinin musulunci kashi goma kashi tara ka yarda shi kashi ɗaya da baka yarda da shi ba wani hujja za ka bi ba wanda ce shi bai da kashi biyar ba tun da dai a yi tunani fahimta ba fahimta ce fuska ba ka ce kowa ya mana yinsa in fahimta ce fahimta fuska ka ce a yi tun fahimta fuska to kai me me ya hujja ka da ka ce kai tara kai da shi ni kai wani ce bai da biyar ba kai da ra'ayin ka bara iya ne kokolon ka ya kokolon ne zaran gwaran ka ya zaran gwaran ka ce wannan kaga duk wannan wanda ke faɗa wannan magana wato bai fahimci yanayin abin da malamai ke magana ba saboda anan haka da malamai ce bi muwafaqatis sunnah abinda yake magana shine wajabcin bin wato magabata na gari a babin aqida babin manyan manyan shiga cikin koyarwar addinin musulunci wannan wajibi ka bi koyarwar ka bi koyarwar malamai da batun daga sahabbai da wanda suke bisa kyautatawa a magance a aikace a kudurce bai halatta wani mutum ya je ya wato saba ma magabata a wannan babin ba kawai ya ce shi zai je ya wato dogara da fahimtarsa ko ya dogara da zarangonansa ko ya dogara da abin da yake shi yake ganin fahimta ta ce shi kadai to wanda duk wanda ya kawo wannan to hankalin nasa ne zama a baibai kuma wato addinin nasa ne zama akwai tauyayyen addini shi yasa ya fada cikin wannan bid'a da dalilin cewa dole sai an bi nan da malaki tabi muwafaqati sunna sai an dace da sunna dalilin haka shine Allah ta'ala na cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in dai kuna san Allah in dai kuna san Allah to ku bi kaga ba a ce ka bi ra'ayinka ba ka ce wai babu imani amma manzo Allah ya ce maka imani annabi sa zai dawo kai maka ce a kai ba da wani ne ba annabi san ba to yanzu kai yanzu ka kawo ra'ayinka to Allah kuma yana cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim banda wannan Allah ta'ala yana kaga ana magana mun manzo Allah shi kansa ana magana cewa dole kowa ya manzo Allah aqida a magance a aikace a kudurce sannan kuma banda wannan sai kuma aka wajabta maka kuma sai ka bi ra'ayin da sahabbai su ma suka fahimta na wato abin da suka fahimta addini daga manzon Allah Allah ta'ala yana cewa man shaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya sa'a manzon Allah aka ce sa'a manzon Allah kuma ya zama yana bin tafarki ba da ba nan ba nan mumunai ba yana bin tafarki ba nan mumunai mumunai so ai mumunai farko ba sahabbai ba to ko sahabbai da suka bi su kyautatawa ka sa'a musu aqida to yanzu shi ma wanzu abinda mutum ya zo da shi ana talaka da wallahi mata walla za mu bashi da abin da zan amma kansa abin da jibin tamma kansa za mu bashi za mu bashi da wannan abin wa nusrihi jahannam kuma za mu kona shi da wutan jahannama wa sa'at masira tar da makoma ta zama ita ce aljanna ita ce wato wutan jahannama banda wannan manzala sallallahu a cikin hadisi ya tabbata daga wajensa ya ba da labarin cewa za a samu al'umma za su rabu a zuwa 73 ba 73 bayan manzon Allah yace dukkan su yan wuta ne da aka tambaya su waye za su zama sun tsira sai ce aljama'a aljama'a shine dandazon sahabbai da duk wanda bisa kyautatawa shine aljama'a a wata ruwaya kuma sai yake cewa ma ana alaihi wa ashabi abin da ni da sahabbai na muke kai da aka dole duk abin da ka zo da shi a aqida to dole ka yi muwafaqatul sunna ka dace da sunna a magancen ne a aikacen ne a mudurcen ne aqida ce a aiki ne dole ya zama ka dace da waɗannan wato magabata na gari don ya zama kai ba ka zama salafi asali ba kada kawo ra'ayinka ne kai kawai ka ce fahimtar ka ce ai fahimta aqida ba abin kowa aqida kawai ka je kai ba ka dinga shiga qur'ani ka fahimta a karan kanka to yanzu abin da kake zuwa da shi sunan shi bid'a kuma kai din ka zama dallun mudillun ghawin ka zama mai musan zuciya ka zama wato dan bid'a kuma mutum ya zama matacce a banda wannan akwai wato hadisai da ake rubuta da asarai da ake rubuta daga magabata ibnu mubarak a cikin kitabuz zuhud al-marwazi a cikin kitabuz sunnah ibn abi asim a cikin sunnarsa shi ma yana rawaitowa daga huzaifa ibn yaman hadisin wannan akali asal sai a cikin sahih sahih bukhari huzaifa yake cewa kullu ibadatin duk wata ibada la yata'abbadu la yata'abbaduha ashabu muhammadin wanda sahabban manzon Allah ba su bauta ma Allah da wannan ibadar ba fala fala ta'abbadu wa hukar ku bauta ma Allah da wannan ibadar fa innal awwal lam yada' lil akhir maqalan saboda na farko ba su bar mana baya wani abu da za su iya cewa su gyara ba addini ba duk wani abu ta na aqida baka ko na imani baka isa ka kawo wani abu da zai kishanci abin da magabatan da suka kawo ba fattaqullaha ya ma'shal qura ya ku masu ilimin addini shine alqur'ana ba ka ku masu ilimin addini ku ji tsoron Allah ta'ala wa qulu bi tariqi man kana qablakum ku rike hanya wanda suka zo kafin ku to kaga wannan Hudhaifa ne sahabi ne ke fada yake wanda zaka dawo aqida ka dawo aqida sahabbai tukuna da wanda suka yi su kyautatawa ba aqidan ka ba kai ba fahimtar ka ba dan ba a bar maka wato fage ko farfajiya da zaka kawo ijtihadin ka ba wannan wato babu wani wato fahimta akan wannan ai su wasu shiga ciki su wasu shiga ciki ita duk fahimta ce ai ba shi waɗannan abubuwan ba wasan tafarki da ake bi a ce za a bauta ma Allah da su ba to duk Allah bai Allah bai kawo bai zo da shi ba manzon shi bai zo da shi ba sahabbai ba su koyar ba da aka dai hanya da tafi shine filitti ba la filitti da abinda ya fi shine kabir ba ka dinga kirawa ba wani da yaranci abinda mutane suka kawo wanda babu wato dalili a kansa banda wannan akwai magana ta abdullahi ibn mas'ud wannan maganganu da yawa sun shahara a wajensa amma na dauko a ɗaya daga cikin maganganunsa yake cewa man kana minkum mustannan duk wanda yake son yayi koyi da wani magabaci falyastannan man qad mata to yayi koyi da wanda ya riga ya rasu ana abdullahi ibn mas'ud ya rasu shekara 32 bayan hijira a lokacin khilafa na Uthman bin Affan amma a lokacin yana cewa za ku koyi koyi da sahabbai ba tun a tun a lokacin yace fa inda alhayya la tu'manu alaihi fitna saboda shi rayayye ba ba wato ji masa cewa fitina ba ta same shi ba ba abu zuwa ce fitina ba ta same shi ba ulaika waɗannan da nake da nake magana ai koyi da su ashabu muhammadin sune sahabban manzon Allah kanu afdala hadhihi al-umma sune mafita waɗannan al'umma wa barraha quluban sune kuma wanda suke mafi wato zuciya wata sakayau zuciya su sakayau ce game da Allah ta'ala ba zuwa da bid'a ba zuwa da wani gilli ba zuwa da wani abin da yake sun girgiro wa amaqaha ilman sun fi kowa kuma zurfin ilimi duk abin da kaga sahabbai ba su faɗa ba to wannan ba daidai da ka faɗa ba inda babin imani ne wa aqalla takallufan kuma sun fi kowa kakale kakale wanda yafi karanci shine wa aqalla takallufan ba su girgiro abubuwa qaumun su sahabbai wasu mutane ne ikhtarahumullahu ta'ala Allah ta'ala ya zabe su bi suhbati nabihi saboda su zama sahabban annabinsa wai iqamati dini kuma su da addinin sa fa'rifu fa'rifu lahum fadlahum ku san falalan su wato ku bi su kenan ah wattabi'u atharan ku bi gurabun su duk abin da suka zo da shi da ku bi gurabun su ku saba musu wata masaku bi masaba'atun min akhlaqi min akhlaqihim kuma ku yi riko da abin da kuka samu kuka samu dama na wato dabi'un su na gargaru to ku koyi da su wa dinihim kuma duk abin da suka zo da shi na addini shi kuma ku koyi da su fainahum kanu ala hudal mustaqim saboda su sahabbai suna kan shari'a majalici kaga duk wani wanda zake zuwa ya kawo wani abu a ce ina maka bace ka daga sahabbai yace ai su su rijalun ne mu rijalun ne a babin imanin a to wannan abin da ka zo da shi sunan shi bid'a abin da ka zo da shi sunan sabata wannan duk wanda ya zo da shi kuma ya zai zama batacce ya zama dan bid'a zai zama wanda yake kawo san zuciya a bayan wato ba wanda yake san zuciya a cikin addini kuma bid'a ce a cikin addini shi ga malamai da yawa yayin da suke maganan bin magabata suke cewa to idan ka bi ka tsira ko sai da shekul sa'id ibn a cikin a cikin lamiyan sa da ake danganta masa yana cewa fa idza ba'ta sabilahum fa muwaffaq wa idza tada'ta fa ma alayka mu'awwal idan ka bi hanyar sahabbai da magabata na gari to ka zama ka dace in ku ka kirkiro wasu hanyoyi da ka kirkiro kai a karan kanka to shikenan baka da abin da zaka dogara Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan daga mu akan bin sunna ya tabbatar da daga mu akan bin gurabi da sahabbai ya sanya duk abin da zamu kirkiro a magance a aikace a kudurci ya zama yayi da abin da sahabbai suka faɗa ya zama duk abin da zamu kirkiro a cikin babu addini ya zama iya abin da zamu shine abin da sahabbai suka faɗa muna da magabata a wannan magana bai kare mana da kare mana magana can karshe insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ne ke tsoron cewa bangaren aƙida da shi ne da muhimmanci kare da gaske wasu za ka ga gudun masaki da mai masaki da misali ga mai zuwa ne haka
to balle kuma a ce an zo da gudun misali so wanda bangare ma ne ya fi jayarwa kamar yadda ka kawo mai wani biyu cewa abubuwan misali wasu sun tafi a kan cewa za za a dogara ne da hujjar wato magabata ko kuma su za su da cikin hali
eh to wataƙila bari mu ƙara bayani na Um, ra'ayi na biyu shi yafi wannan shi da ita yarin da yawa da cikin malamai irin su Sheikh Musa ibn Taymiya da sauran uh, manya-manyan jika jiga na sunna a usulul masail kaga ishadi ba zai shiga ba sai dai a ɗaiɗaikun wurare kamar yadda muka faɗa kamar saboda gafala ko buhul ko wani rafkana da wani malami ya faɗa kamar dawon annabi isa an samu wasu malamai sun ɗauki wannan ra'ayi a furu'ul masail shine abinda malamai ke cewa a cikin masail da ilmiya da amaliya ana iya samun ishadi ana iya samun ishtihadi wanda ra'ayi shi yafi daidai saboda an samu magabatan sun suna da wasu ra'ayoyuka da ya sha bambam muka ce kamar farko abin da Allah ta'ala ya halitta alƙalami ne ko kuwa ko kuma wato al'arshi wannan malamai sun samu sabani kuma haka misala ce ta aqida kamar matsalar cewa wato ganin ubangiji munafikai za su ganshi ko ba su ganshi ba a fasu qiyama wannan kaga su ma malamai sun yi sabani kamar hadisin sura da muka kawo ibnu khuzaimah ya samu kuskure a wannan babu to waɗannan abin da malamai ke cewa za a iya samun wannan wato a ishtihadi saboda galibi idan ka bi zaka samu nassin akwai ihtimali ko kaɗan ne to shi kuma magabata ko yayin aka samu ihtimalin nan wani ya karkata ma wannan ra'ayi din kamar ganin da ake cewa Allah ta'ala annabi ya ganshi a sama mi'raji shi ma na haka ishtihadi ya shiga ciki to ko yayin akwai wannan to sai zama wannan mawdu'i azan mawdu'ul ishtihad ya kau amma usulul masail da abin da abin yake faɗa wannan shine muke magana cewa a dunkule wannan ba a samu sabani a cikin wannan da ya samu sabani to kamar ya kawo wani sabon ra'ayi ne kusa da kuma magana ya fito biyu insha Allah to masha Allah assalamu alaikum